بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa juna murnan haduwa a wannan wuri mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi a yau 23 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna karatu alkur'ani mai girma da tafsirinsa daga cikin suratu ibrahim salam yau da yardar allah za mu dora daga inda muka tsaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله يقول ba mu aiko wani manzo ba sai dai da harshen mutanensa saboda ya yi musu bayani dalla-dalla na shari'ar Allah fa yudhillullahu man yasha sai Allah yake batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma Allah yake shirya da wanda ya so wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shi ne mabuwayi kuma mai hikima a cikin dukkan abin da yake aikatawa allah maɗaukakin sarki ya ce duk manzon da aka aiko ana aiko shi ne da yaren mutanensa da harshen waɗanda aka aiko shi zuwa gare su ba za a aiko wa larabawa da mutumin da yake jin yaren farisanci ba su kuma suna jin larabci a ajamiyin wa arabi ba za a aiko wa mutanen banu isra'ila da suke siryaniyanci ko ibraniyanci a turo musu balarabe ba saboda dole ne wanda duk za a turo shi za a aiko shi ne da yaren mutanensa domin ya musu bayani su fahimta domin allah maɗaukakin sarki ba ya aiko ne saboda mutane su ji don ya kafa musu hujja kawai ya kama su ba a'a yana so su gane ne idan ko za su gane sai an yi musu dalla-dalla idan ko za a yi musu dalla-dalla to sai an yi da irin yarensu shine wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ai bi lughati qaumihi sai an aiko shi da yaren su shi yasa dukkan annabawa ana tura su dama dan garin ne ya iya yaren al'adunsu da zamantakewarsu da harkokinsu na tattalin arziki da rayuwa duk tare ake laqad arsalna nuhan ila qaumihi zuwa ga mutanensa muka turar da shi ba a turar da nuhun ila qaumi hud hudun ila qaumi salih shu'aibun ila qaumi lut ana haka a'a nuhun ila qaumi nuh hudun ila qaumi hud salihun ila qaumi salih haka ne kowane annabi sai aiko shi zuwa mutanensa ta yadda zai zama sun san shi dan garinsu ne ballantana su ce bako ne yake zuwa ya zo ya musu ya musu wayo a'a dan garinsu ne kuma saboda kar su ce tunda annabta daraja ce da tafi kowace daraja to sai Allah ya bada dan garinku ta yadda za ku rika ji cewa kuma ana yi da ku ana damawa da ku Allah ba zai turo wani dan annabi ba ballantana ku zo ku ce ya za a ba za a turo dan wani gari ba ballantana ku ce ya ku ba a ba ku ba darajar annabtan banda ku a kowa Allah yana ba su sai zama kowane gari Allah maɗaukakin sarki yana turo musu mutumin su ne bayan ɗansu ne kuma sai zama bilisani kaumihi da yarensu yaren da ya zama shahararre a garin ta da in yana magana kowa zai fahimta liyubayyana lahum ay liyuwaddiha lahum wa yashraha lahum shara'i Allah domin ya karantar da su shari'ar Allah kuma domin ya musu bayani akan hukunce-hukuncen Allah kuma domin ya ba su abubuwan da Allah ya ce na dokokinsa dalla-dalla su fahimta kar wani ya zo ya ce ma na fukahu kasiran min mata kulu mu ba ma gane me kake cewa in kaga ya faɗa ma sai dai ya faɗa don izgili amma in ba haka ba kowa ya fahimta li bayyana lahum kuma haka aka yi fa yudillu Allahu man yasha kama a wannan yayi Allah zai batar da wanda yake so wa yahdi man yasha ya shirya da wanda yake so amma duk wanda zai shirya duk wanda zai shiryu da wanda zai bata zai yi ne akan bayyana li ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu ya rayu akan ya fahimta wanda zai bi gaskiya ya bi gaskiya akan tana fili dalla dalla wanda zai saba mata ya saba mata akan yaki ne da gangan amma ba wai don saboda akwai wani abin da Allah ya rage ba shine ma'anan wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudhillu Allahu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wani duk da an ji bayanin an karantar amma ba dole ne mutum ya shiryu ba a fa'anta tukrihun nas za ka iya tilasta mutane ne su musulunta babu kuma wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wanda zai yi imani sai da izinin Allah to idan Allah ya sa akwai wanda akwai rabonsa a ciki sai ya karba idan yayi li yubayyana lahum wannan sai ya zama Allah zai shiryar da mutane hidayatu irshad wannan kowa ya samu amma hidayatu tawfiq hidayatu irshad shine a yi bayani kowa ya ji nan ba wanda ake warewa kowa zai fahimta kowa zai gane kuma an yi wa'azi za a ce yi wa'azi wa duk mutanen gari yayi kuma sirran wa jaharan a ɓoye ya rinka bin su gida gida wa jaharan a bayyane ya rinka samun su a cikin jama'a ya rinka samun mutane ɗaiɗaikun su kuma ya rinka samun su a jama'a duk zai ta wa'azinsa wannan shine hidayatu irshad kowa yana samun wannan amma daga baya kuma sai a koma hidayatu tawfiq wanda kuma wannan sai wanda Allah ya zaba shine waye idan ya ji zai karba waye idan ya ji zai masa amfani akwai waɗanda za su ji amma ba zai musu amfanin komi ba akwai waɗanda za a yi ta musu wa'azin amma sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai wa'azi ko ba kai ba ba za su yi imani ba su da kansu ba za su ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min alwa'idi ko kana wa'azi ko baka wa'azi duk ɗaya ne wannan shine hidayatu tawfiq Allah ya shirye da mutum har ya karba shine fa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi kuma Allah shine mai hikima duk abin da kaga Allah yayi Allah yana nuna izza a ciki isarsa da karfinsa da kuma gawurtansa duk abin da Allah ya yi na yana yi a kan iko da izza Allah baya yin wani abu a kan ƙasƙanci duk abin da Allah yake yi yana yi ne a bisa izza da gwaninta wannan shi ne ma'anan al'izza shi ne kuwatul ghalaba kuwatul kahar da kuwatul iz duka to Allah shi ne mabuwayi maɗaukaki alhakim kuma duk abin da yake duk yana da buwaya amma baya a buran batsatsau baya fin karfi ya sa a yi dole a a yana yi tare da hikima inda wani ne yake da power irin wannan sai abuse of power duk ku mutu nan nan duk ku tashi Allah ba haka yake yi ba Allah yana tsara abubuwa ne yanda yake so wani yana fara masa abu sai ya garaje ce kai ka mutu kai ka bi- a sai Allah ya bar su walaula ajalin musamman la ja'ahumul azab da ba don Allah ya sa wa kowa ajalinsa ba shi Allah in ya riga ya rubuta ya ce sai ka yi shekara ɗari kafin ka mutu sai ka cika shekara ɗari duk yadda kake yi Allah ba zai sa wai fushi da kai sai ya sa na fasa ɗarin kawai ka mutu yanzu a'a alhakim Allah yana da hikima sai lokacin ka yayi wa yasta'jilunaka bil azab duk da zasu yi ta tsokanar Allah suna ce a kashe mu mana in gaskiya ne sai Allah ya ce a walaula ajalun musamman na riga na tsara tsari na ko ba zan canza saboda kai ba kai ta hayaniyar ka la ja'ahumul azab da azabar ta zo amma Allah yanda yayi haka zai yi shi da ma'anar hikima yada'u al-ashya'a fi mawadi'iha alla'iqati biha Allah yana ajiye abu a inda ya dace ba wani abu da Allah zai yi zaka ce wannan akwai gyara a ciki wannan shine ma'anar wa huwal azizul hakim wannan aya tana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce yadda Allah yake damuwa da inaya akan dan adam Allah madaukin sarki tun farkon lokacin da ya sauko da annabi Adamu yace zaka haifi zuriya amma ni kuma na dauki alkawarin zan ci gaba da shiryar da ku kyauta ba sai kun biya ba in ma ya'tiyannakum rusulun minkum manzanni daga cikin ku za ku yi ta fitowa kuma in wani ya mutu zan sake kawo wani a ci gaba da yi ni zan yi ta karantar da ku saboda ina so ku je aljanna kuma ba na so ku wahala za a karantar da ku yadda za ku rayu a duniya zan ba ku manuwal ɗin rayuwa zan kuma ba ku haddana lahira da ba ku je ba ma ga yadda za ku yi in kun zo lahira abun ya yi kyau in mun haɗu da ku ta yadda in kun zo za mu samu kyakkyawan haɗuwa ku je duniya ku zauna kaga kamar ɗan adam yana kuka ya ce ya Allah mu rabu da kai dan adam yana aljanna ka ka daga shi daga sama ka kawo shi duniya sai Allah ya ce a a je ka ku je ku zauna a ƙasan anan za ku zauna lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin amma ni kuma zan yi ta turo annabawan da na zaba so su rinka karantar da ku kyauta kuma haka Allah yi shine wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kuma saboda alfarma kowane gari sai Allah ya ba su annabi nasu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kuma kowace al'umman aka zo sai a ce yaren su wane masu samu su ma annabi mai yaren su shine ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi don haka yadda Allah ya damu da dan adam da yadda Allah yake son dan adam da yadda Allah madaukakin sarki yake kula da dan adam da yadda Allah baya so dan adam ya halaka da yadda Allah baya so dan adam ya fada cikin azaba wallahu yad'u ila daris salam Allah yana ta kiran mutane ne zuwa aljanna wa ya hadi man ya sha'u ila siratul mustaqim ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku alkawari na na gafara ne Allah yana muku alkawari na falala shaytan kuma yana muku mummuna alkawari kar ku bi alkawarin shaytan fa'ida ta biyu a cikin wannan aya wa ma arsalna min rasulin da ya ce wannan min ɗin za'ida ce amma za'ida ce saboda ta ƙara wato bayaniya ce don ta ƙara tabbatar da wato ma'anar wa ma arsalna min rasulin yana nufi kowane annabi ko ƙwaya ɗaya ne inda aka tura ko a ina ne bi ma'ana wa ma arsalna min ayyi rasul kowane annabi aka tura to za a tura shi ne da yaren garinsu yana nufi ba a taɓa samun lokacin da Allah ya tura wani annabi daga wata kabila ya je wani kabilan daban ya je wa'azi ba ballantana a samu kabilanci ballantana a samu su ce su wannan dan ƙauye ne ba dan garin su bane ballantana su ce su an musu wariya ya ba za a tura musu annabi ma su ba za su samu ba Allah ya yi wa kowa wannan tagomashi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi wannan kuma ya nuna mana ashe yarukan yarukan duniya suna da yawa Allah ne kaɗai san yawansu yawan manzanni da annabawa da aka yi suna da yawa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin Allah ya ce kai ka san yawan annabawan da muka aika ka ba baka sani ba to amma kowa bi lisani qaumihi yarukan duniya suna da yawa fa'ida ta gaba ita ce ashe yare baya fin yare idan kowane yare yana da annabinsa bilisani qaumihi to wani yare ne yafi na wani kowa iri ɗaya ne a tsarin musulunci wani wata kabila ba tafi wata ba abin da zai sa ku fi wasu kawai shine da tsoron Allah tsoron Allah kuma Allah ne ya sani wa fi tsoronsa idan kuna da adadin masu bin Allah masu takawa sun fi yawa to kun fi wata amma don yaren ku kaza ba shi zai sa a ce kun fi wani ba kuma idan yaren ku ya kai yanda a lokacin da ake tada annabawa ma kun kai Allah zai iya baku annabi kowane yare wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi saboda haka karkare na yaren wani saboda shi dan kabila kaza ne kowace kabila da aka yi a baya an taba ba su annabi ko don dalilin annabin aika girmama su ina fata ana fahimta wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi wannan yana nuna mana girman girman ilimin Allah kowane yare Allah yana ji idan dai har Allah zai tura wannan annabin da wani yaren in ya zo tura wani kuma zai tura da wani yaren wani ma da wani yaren ashe shi duka yarukan iri ɗaya ne a wurinsa ba wani yaren da Allah ya fi ji wannan kuma baya ji sosai kowane yare a wurin Allah iri ɗaya ne arsal na Allah ne ya aike shi kuma bilisani qaumi da yaren mutanen garin ashe asalin tushen yaren ilimi ne daga wurin Allah saboda haka Allah istawat alaihi al-alsinatu kulluha dukkan yaruka a wurin Allah iri ɗaya ne ba wani yaren da in Allah ya zo ji sai ya ce sai ya fassara zuwa yare kaza ubangiji madaukakin sarki alimun ya alamu kulla shay Allah ba abinda Allah inna Allah bi kulli shay'in alim fa'ida ta gaba ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum manufar yare shine taimaka bayani duk yaren da ba zai yi bayani a gane ba to yaren bai zama yana da amfani ba wurinka ka shi yasa a tsarin musulunci ba za ka zo ka karawa mutane mutane larabci kawai ka tashi baka fassara musu sun gane mai kake faɗa ba baka cika ma'anar liyu bayyana lahun ba ko ka zo ka yi hudu ba ka gama karanta abubuwan ka duka ka gama ka daɗa takardar ka ka sauka ko ga yawan mutane me a ciki ba suna ji ne illa bi lisani qaumi liyu bayyana lahum ko ka zo wa'azi wa mutane wanda su ba sa jin larabci kai ta larabci ana ta kabbara ko ba ga musu me a cikin yaren ba wannan babu shi ko karatun alqur'ani ai ta karatu ana ta zuku falan nazidakum amma ba a yi ba a fassara wa mutane sun ji me ake cewa ba bai cika ma'ana ba wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumi saboda me li yubayyana lahum sai an yi bayani ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ashe yana nuna kowane ilimi ma inda kana so a gane to ka mai da shi da yare mai sauki wanda yana ɗaya daga cikin kiraye-kirayen da waɗansu ƙwararru suke a kan boko ma ya koma da hausa yanzu da boko zai koma da hausa ai kun ji daɗi turanci yaren ku ne yanzu bari tambaye ku ba kuna karanta injiniyarin ba in ka je kera mota da turanci kake kera motar da wani yare kuke kerawa da kwakwalwarka kake yi ina ruwan yare da injiniyarin ina ruwan yare da medicine in ka zo fiɗe mutum da turanci za ka mai shi ya kamata a ce mun ci gaba ta yadda kowane yare da mutane suka zama majority wanda suke ji to a ci gaba ta yadda za a fassara ilimin bokon sai dawo na yaren duk ƙasar da ta ci gaba a duniya tana koyar da mutane lissafi da technology da science da komi da komi da irin yarenta ne kowace ƙasa da ta ci gaba in ka je ƙasashen larabawa science and technology da larabci ake yi in ka je china science and technology da siniyanci ake yi in ka je japan da japaniyanci ake yi in ka je malaysia da malay ake yi in ka je italiya da italiyan ake in ka je ko'ina nan ne kawai in ka zo da turanci ake yi ku turawa ne shi sa abun sai dame ka sai kaga an rubuta 1 plus 1 duk yaro karamin kace mishi daya hada da daya zai da sauri sai ya ce maka biyu amma ka ce 1 plus 1 sai ya fassara 1 din zuwa daya ya fassara plus din zuwa Hausa ya fassara 1 din kafin daga baya kuma saboda ka aiki uku yake yi fa ga fassara ga iya turanci ga kuma gane amsan shi yasa yake baku wahala illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum amma inda za mu ci gaba mu fita daga mulkin mallaka sai ka rinka koyon turanci as a language kamar yadda kake koyon hausa ko ka koyi yoruba ko ka koyi ibo wannan kana koya ne kawai saboda kai ma ka iya yaren waɗansu amma ba wai yaren lissafi bane shi lissafi bai da yare injiniyarin bai da yare kowane kowane ilimi ma bai da yare kuna fahimta li yubayyana lahum domin yayi musu bayani fa yudillu Allahu man yasha sai Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha anan ne Imam al-Qurtubi yake cewa wannan ayar tana raddi ne akan yan alqadariya da yan aljabariya waɗanda su ba su yarda da kaddarar Allah na batarwa ko kuma shiryarwa ba ko kuma mashi'arsa akan in kana so ka shiryu ma liman sha'a minkum an yastaqim amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai abin da Allah ya so tuku yan alkadariya suka ce ba ruwan Allah kawai Allah yana ganin in wani ya bata shi ma Allah ya ganshi a bace ne ba ruwansa ba hannunsa a ciki yan jabariya kuma suka ce Allah ne ya batar da kowa don dole kawai sai ka je wuta wani dukan su batattu ne aqidar ahlus sunna sune suke tsaka tsaki duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi amma shi ya zabi batar kun fahimta da kyau duk wanda kaga ya bata Allah madaukin sarki zai shiryar da shi fa hadainahum amma sai ya kiyada fastahabbul ama alal huda in ya dauki makanta sai Allah ya bashi makantar amma kowa Allah yana baje masa koli ne a gaban sa ka zabi wanda kake so in ya zaba sai Allah ya bashi abin da yasa Allah ne ya baje koli a zaba saboda ka yarda Allah yana da ikon da dama komi komi a gaban sa yake kuma komi bisa ikon sa yake tafiya abin da yasa aka ce su suka zaɓa saboda karka ɗora wa Allah zaluncin cewa wane ya zaɓi abu kaza kuma Allah ya canza masa abin da ya zaɓa shikenan sai zama bawa yana da nasa ubangiji yana da nasa Allah yana da iko na cewa sai da mashi'arsa ake yi bawa yana da nasa ta fannin cewa shi ya zaɓi abin da yake so wanda ya ɓata shi ya ɓata wanda ya shiryu shi ya shiryu li yahya man hayya an bayyin li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya kaga ya halika shi ya halaka da kansa man hayya ma shi ya shiryu da kansa an fahimta ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله شيني مبوى يمي حكيمة نعم مجاقبة
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
نعم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم مم.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur haƙiƙa mun aiki Musa da ayoyinmu walaƙad arsalna Musa bi ayatina muka ce da shi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutanenka daga dufai na kafirci da jahilci zuwa haske na imani da ilimi wa zakirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su game da kwanakin ni'imar Allah a kansu inna fi zalika la ayat da kulli sabbarin shakur hakika a cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan mai yawan haƙuri kuma mai yawan godiya Allah maɗaukakin sarki ya ce ya aiki annabi Musa wannan shine inda Allah ya ɗauko ɓangare na tarihi domin ba da misali akan wannan da'awa ta addinin musulunci da asalin manufarta da ya ce shine ikhrajun nasi min zulumati ila nur wanda ya faɗa a farkon surar kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min zulumati ila nur Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine farau ba annabi Musa ma da irin wannan sakon ya zo ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور muka ce da shi kai ma ka fitar da mutanenka daga dufai zuwa haske kowane annabi manufarsa kenan kowane annabi aikinsa shine ya ceci mutanensa ya tsamar da su ya wayar musu da kawuka ya kuma shiryar da su daga duhu zuwa haske duhu na bauta wa wani wanda ba ubangijinsu ba zuwa hasken bauta wa ubangiji guda ɗaya wanda shine ubangijinsu kuma majibincin al'amarinsu shine walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur bi ayatina da ayoyinmu ayoyinmu yana nufi wato hujjoji da aka bawa annabi Musa domin ya ƙure mutanensa don su yi imani da shi waɗannan ayoyin su ne ayoyin nan guda tara walaƙad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun baiwa annabi Musa ayoyi guda tara ara ma za ka yi kawo ayoyin nan guda tara
وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات mun samu biyar a nan saura uku قال إن كنت جئت بآية
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين تدعى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تبيوفا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين an samu takwas saura ɗaya Ai, an samu bakwai ko? an samu bakwai saura biyu فلما a'a walakar akarna ala fir'aun
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون waɗannan su ne ayoyi guda tara da Allah ya bawa annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa ayarsa ta farko ita ce sandarsa domin ita ce Allah ya fara nuna masa lokacin da Allah ya kira shi ya ce da shi za ka je wajen fir'auna amma fir'auna ba wanda za a je masa hannu banza ba ne ko abin da za ka je da shi domin ya nuna da gaske kake in ba ka ba fir'auna za ka sha gwagwagwa da shi sai ce da shi ma tilka biya mini ka me a hannun kan nan ce sanda ta ce sai ce alkiha jefar da ita ina jefar da ita fa iza hiya hayya sai ta zama maciji sai ce to ka samu aya ɗaya ke idan ka je suka ce maka ka nuna alamar kai daga wurin Allah kake ai an tabbatar sanda sanda ce maciji kuma maciji ne kuma an tabbatar mutum ba zai iya rike maciji yana dogara a kai kamar sanda ba sanda kuma ba za ta iya taba zama maciji ba sai dai a wurin matsafi to amma kai ka je ka nuna musu tunda yanzu zamani ne da suke ji da tsafi yanda za a juya abu ta rufa ido yana ba mutane mamaki kuma suna cin kasuwa to ka je ka kure su da wannan shine naka sannan ya ce da shi wadmum ilaika jana jana j- wadmum ilaik wadmum yadaka ila janahika sanya hannunka a cikin a cikin hamatarka takhruj bayda min ghairi su hannunka idan ka cire shi za ga yana kyalli ya cire ya gwada haka sai ce ayatan ukura an samu wata ayar ma nawa kenan biyu yayi wa'azi yayi wa'azi mutane suka ki karba to shine Allah ya ce zai fara nuna musu ayoyi shine Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisini sai Allah ya kama su da fari ba ruwa shekara da shekaru shine sinin an samu nawa uku don ya gaya musu ya ce in ba ku yi imani da ni ba don ku gane cewa da gaske ne za a tsaye da ruwa kuma aka yi hakan kaga da sai su yi imani ai suka ki su yi imani sai ce to Allah zai ƙara takura muku za a matsa muku zai zama ba tattalin arziki za a samu duk wani abin da kake da shi zai rushe saboda ku gane ku dawo ga Allah shine wa naqsin minas samarat duk abin da kuke da su kayan abinci kayan marmari zai tauye babu shi suka da an samu nawa guda hudu sai Allah ya jero guda biyar a lokaci shi suka cika guda tara shi ne fa arsalna alaihim tufan Allah ya aiko musu da ruwa da aka zo yin ruwan a madadin da a zo a yi ruwa tun da babu sai a yi mai sauki wanda zai yi amfani sai aka yi wanda ya cinye dan saura abin da suke da shi din shine at-tufan wal jarad dan abin da ya tsira ya rage kuma sai aka turo fari sai suka cinye wal kummal aka turo musu kwarkwata har fir'auna yana da kwarkwata a jikinsa wadda fadiya da kwaɗi ko ina ka buɗe ka ajiye abinci in ka buɗe sai ka ga kwaɗo a ciki waddam sai kuma jini ka sa guga za ka ɗebo ruwa sai ka ga ka ɗebo jini ka gama ɗebo ruwa za ka sha ka sai ga ya zama jini ka rasa yadda za ka yi ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimi to waɗannan sune abubuwa guda tara da Allah ya ba su ya ba wa annabi Musa waɗannan ayoyi guda taran sune anan Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina mun aiki annabi Musa da hujjojinmu muka ce da shi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka yi aikin da sauran annabawa suka yi ka fitar da mutanenka daga cikin dufai zuwa haske wa zakirhum bi ayyamillah kuma kai musu wa'azi ka tunatar da su akan kwanakin da suka ci moriyar ni'imar Allah ka tuna musu cewa kun mori ni'imar Allah da yawa akwai kwanaki da yawa da suka zo muku cikin daɗi shine ayyamullah ai wa zakirhum bi ni'amillah kamar yadda Abdullah bin Abbas mujahid ata da sauran magabata suka fasara ni'amullah ko ala'ullah shine ma'anan ayyamullah wa zakirhum bi ayyamillah ka tuna musu kwanakin Allah kwanakin da if qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya zo ya ce musu ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kun tuna lokacin da kuka ce kuna son abinci Allah ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa kun tuna lokacin da kuna son ruwa Allah ya ce wa annabi Musa ya daki sandarsa akan dutse fanfajarat min husnata ashrata aina kun tuna lokacin da kun zo za ku haye kogi ba halin bugawa ba halin hayewa aka ce wa annabi Musa ya daka fanfalaka sai kogi ya kece fakana kullu firkin ka taudil azim kun tuna da lokacin da kuna cikin zafin rana wa anzalna alaikumul ghamama wa zallalna alaikumul ghamama aka aiko da girgije yana muku ilema duk wannan ni'ima kuna tunawa shine ayyamullah ku tuna da kwanakin da kuka ci moriyar ni'imar Allah inna fi zalika la ayat hakika a cikin wannan akwai ayoyi amma ba ga kowa ba likulli sabbarin shakur ai likulli abdin kathiri sabri kathiri shakar kathiri shukur ba wanda yake da yawan godiya yake da yawan haƙuri sabbar shine kamar yadda al'imamu katada ya ce al'abdulladi idan u'tiya shakar wa idan tuliya sabar ba wanda idan aka bashi sai ya gode idan aka hana shi kuma sai ya haƙuri shine sabbarin shako ba kowa ne yake iya daukan izina ya karbi wa'azi da saƙon Allah ba sai wanda zai iya haƙuri idan Allah ya jarrabe shi kuma zai gode wa Allah idan Allah ya bashi duka al'amuransa guda biyu ga Allah yake koma in ya samu Allah in ya rasa ma Allah in ya samu sai ce Allah ne ya bani in ya rasa sai ce daga Allah ne don haka sai koma wurin Allah ya haƙuri kuma ya nema wannan aya ita ma tana da fa'idoji walaqad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aiki annabi Musa annabi Musa yana da daraja shi yasa Allah ya ta maimaita tarihinsa a cikin alqur'ani babu wani a cikin alqur'ani da ya samu gatan yawan maimaita suransa kamar annabi Musa alaihi salam saboda abin da yasa Allah ya keɓe shi anan kamar yadda wasu malamai suka ce shine saboda annabi Musa in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai je da mabiya a ranar kiyama kamar shi ba ya kwashi jama'a sosai kuma ya yi aiki kuma ya ci nasara shi yasa in aka je ranar lahira wato bayan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun wuce sai ga mutanen annabi Musa inda wajen yawa ne da dandazon jama'a abu na biyu da yasa haka shine akwai alaka tsakanin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'ar annabi Musa shari'ar annabi Musa ita ce shari'ar da annabi Isa ya zo mata gyaran fuska wal yuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum to sai aka hada su a wuri ɗaya da shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Isa sai shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta zo wa muhaiminan alai za ta hau kansu duka sai ta yi gyare-gyare abinda za a kara a kara abinda za a rage a rage sai daidai da shari'ar Allah da ya dace da zamanin mu sannan akwai kamanceceniya tsakanin mutanenmu da banu isra'ila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la tattabi'unna sunana man kana qablakum ku mutane na za ku yi ta bin mutanen banu isra'ila ahlul kitabi shi yasa sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul kitabi yace faman to suwa in ba su ba yace za ku yi ta bin su hadwal hadwal qudzati bil qudza bamba tu bamba haka za ku yi ta bin su hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu ko da za su shiga ramin kurege ne ramin ramin damo kuma sai kun ce in ka zo kana tafiya kaga wani bature ya zurma kansa cikin kogo ya cire sai wani ma sai sai ci ma bari ya zurma shi bai san fa mai faruwa ciki ba kuma haka ne haka za ku yi tafiya to kaga tushen annabi Musa ne yasa mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da alaka da shi sannan kuma ka tuna yadda ya taimaki wannan al'umma da annabi musallallahu alaihi haɗuwar su a sama wurin isra'i da mi'raji yadda ya sa baki ya ce kaga ina da experience akan mutane mutanen ka in ka je ka ba su sallah hamsin ba za su yi ba ni na koyi haka akan banu isra'ila ka je ka ce a rage maka annabi musa da wannan kaddara ya taimaka to wannan alaka da take tsakanin su ai kaga ya kai a rika yawan maimaita shi shi yasa Allah ya fara da shi kafin ma Annabi Ibrahim a can gaba kuma shi yasa zaka yi ta yawan jin misalai duka sai ka ji har karshen Qur'ani inda ana magana akan sunan wani annabi ne shine na karshe suhufi Ibrahima wa Musa shikenan an gama faɗan sunayen annabawa an fahimta ko to wannan yana nuna maka darajar annabi Musa shi yasa Allah yake wa iz qala Musa babban abun misali ne akan da'awa sannan tunda wannan sura tana karantar da tsarin da'awa ne da yadda kai mai da'awa ya kamata ka ɗauki manhaji irin na annabawa to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurinka sai irin su annabi Musa fa sai annabi Ibrahim shi yasa duk ta hada a cikin wannan sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim kaga wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi na biyu sai annabi Musa walakar alsana Musa bi ayatina sai can gaba annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai nuna maka jagoranka shine manzon Allah kuma kai da irinsa zaka yi kuma komi sunnarsa zaka bi annabi Musa saboda ka koyi yadda ake wa'azi wa tantirai da marasa kunya da waɗanda sun yi imani amma kuma masu bala'in taurin kai ne kamar banu isra'ila ai mutanen annabi musa ne amma ka ga wahalar da suka bashi haka mutanen ka su baka wahala kai koyi da annabi musa in ka je can annabi ibrahim shi kuma mutanen ka amma su ki su yi imani gaba daya su haɗu gaba daya har da babanka su ce kashe kama za su yi akan wa'azinka wannan shi kuma ka koya a wurin idan abokan gabanka abokan faɗanka abokan wa'azinka arna ne annabi ibrahimu laqad kana qad kanat laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu idan kuma mutanenka wanda suka yi imani ne a cikin musulmi amma kuma musulmin sai dai kuma akwai wahala da fama da su to annabi Musa shi ne babban misalinka amma an fara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda ya zama maka jagora da shine idon ka duk abin da zaka yi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in abun hakuri ya zo sai ka yi la'akari da menene abin da aka yi a baya shi yasa zaka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka masa ba daidai ba sai rinka tunawa da annabi Musa lokacin da aka yakin Hunain wani tambadadde ya zo ya tsaya a gabansa ya gaggaya masa maganganu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci ya ce i'jil ya Muhammad ce ya Muhammadu ka mana adalci baka adalci ya za a baka abu ka raba ka zo ka raba ba daidai ba ana amfani da muku ya dinga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce rahimallahu akhi Musa ta ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa kad uziya bi ashadda min hadha fa sabar bi akthara min hadha fa sabar an cutar da shi da fiye da yin wannan yayi hakuri shi yasa kaje ake yawan kawo annabi Musa don kai hakuri fasbir kama sabara ulul azm kuma duk zuciyarka wallahi baka kai annabi Musa ba amma in akan hanyar Allah ne za su yi hakuri za su yi hakuri annabi Musa tsananin zuciyarsa ka san kuma mutumin da baya iya magana sosai yanda yake da zuciya sai dai kai hannu shi kuma annabi Musa magana tana bashi wahala shi yasa yace ma a tada masa annabi Haruna saboda huwa afsahu minni lisanan yafi ni iya magana zuciyarsa ta sa har dan uwansa annabi Haruna ya kama shi ya buga shi a ƙasa ya kama gemunsa yana jansa a ƙasa a gaban jama'a ai zuciya ta kai zuciya in mutum zai iya faɗa da ɗan uwansa annabi kuma ya ja shi a ƙasa kuma ya kama gemunsa zuciya ta kai zuciya in zai sa ya jefar da allunan da aka yi rubutun littafin Allah a jiki wa alkal alwaha tsaban zuciya fa yasa ya jefar da da allunan saboda ransa ya ɓaci to ƙarshen ta tsaban zuciya annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa sai da idonsa ya faɗi in ji manzon Allah mala'ikan mutuwa ne annabi Musa yana kwance yana jinya sai Allah ya ce mace je ya karɓo ran annabi Musa shi kuma yana zuwa sai ya shigo a mutum shi kuma annabi Musa gidansa akwai discipline in ka zo sai ka yi sallama sai ka nemi izini sai an ce kai wane ne shi ko kawai sai ya shigo sai ya gan shi a ɗaki annabi Musa yana ganin shi ya ce kai kafin ya amsa gau sai ya gaura masa mari sai da idonsa ya faɗi ai sai ya ɓace to annabi Musa zuciyarsa bata tsaya akan mala'iku ba ya taba yin duka wa dutse ma sai da dutsen ma yayi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan suna cikin kitabu kitabul anbiya a cikin sahihul bukhari annabi Musa yana wanka ya cire kayansa ya dora akan dutse ya gama wanka zo zai sa kaya sai dutsen ya fara tafiya da kayan annabi Musa sai ya dauko sandarsa sai bi dutsen yana saubi hajar dutse tsayan ɗauki kayana dutse kuma yana ta tafiya sau bi hajar dutse ka tsayan ɗauki kayana na gaya ma sai da ya kai shi cikin mutane tsirara mutane so gan shi tsirara annan musa ya ɗauki kaya ya sa ya ce kai mun wannan ka kunyata ne a gaban jama'a sai kama sai kama shi da duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutsen nan sai da ya ji zafin wannan duka da annabi musa ya masa to duk wanda zuciyarsa zai sa ya daki dutse to amma ya yi haƙuri da mutanensa akan wa'azi wannan ya nuna duk yadda kake da wani zafin rai ba excuse bane ya zama wannan zafin ran naka yana reflecting a cikin karatunka ba kai yadda mutane za su gane ba wannan zafin ran ka yi shi a matsayinka na ɗan adam amma ka zo koyar da ayar Allah ka yi haƙuri wannan shine babban sako da yasa Allah ya fara kawo annabi Musa anan an fahimta ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ka fitar da mutanenka daga duhu zuwa haske jiya mun yi bayani akan ma'anan azulumatu wan nur wa zakirhum bi ayyamillah kuma ka rika tunatar da su ka tuna musu da, da kwanakin Allah kowa yana da kwanakin Allah da ya kamata ya tuna a cikin su yanzu don Allah da kwanakin da kai rashin lafiya da kwanakin da kai lafiya su ne suka fi yawa da kwanakin da ka koshi da kwanakin da ka ji yunwa su ne suka fi yawa da kwanakin da kake da sutura da kwanakin da ka rasa wane ne fi yawa yanzu kuna tuna ayyamullah kuna tuna kwanakin da ka ci moriyar ni'iman Allah yanzu tun da kake tun da aka haife ka ka tuna ɗaya daga cikin ni'imar Allah da kullum kake ci wanda baka ma tuna da ita shine wannan iskar da take tafiya kake ta shaƙa ka ja ka fitar yanzu a yini sau nawa kake shaƙan iskar Allah ka sake fitar masa akwai lokacin da ka zo za ka ja sai ka ji an rike sai da kai addu'a kafin Allah ya bari ya fita wannan su ne ayyamullah ka tuna su rika tunawa da kwanakin da suka ci moriyar ni'imar Allah ni'imomin Allah a kanmu suna da yawa ka fita ka yi tafiya sau nawa ka fita ka bar gidanku ka je waje ka tsallaka titi sau nawa sau nawa aka kaɗe ka a ciki sau nawa kai ka kaɗe wani in kana kwatantawa sai ka ga da haɗarurruka da ciwo da rashi a wurin ɗan adam kaɗan ne ba zai wuce ɗaya bisa ɗari ba na rayuwarsa wannan shine ayyamullah kwanakin Allah na alherin Allah babu wanda baya da kwanakin alherin Allah ko akwai shi da kwanakin da kake raye da kwanakin da kake mace baka ma tuna kwanakin da kake mace lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka kafin a haife ka kana tunawa yanzu baka tuna abin da kake tunawa kawai shine bayan ka zo ka fara cin arzikin Allah shi kake tunawa da wancan lokacin da kake fama Allah ya sa ka ma manta da shi lokacin wahala duk wannan baka ciki lokacin daɗin kawai kake tunawa shine ba zakirhum bi ayyamillah sannan wannan yana nuna mana jama'a cewa mu zama masu yawan godiya wa Allah shi yasa Allah a ƙarshen ayar yace inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur duk wanda yake da yawan haƙuri idan musiba ta same shi mai yawan godiya idan alheri ya same shi wannan akwai abun ɗaukan izini izina gare shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce hadisin suhaib a rumi ya ce ajaban da amrin mu'min al'amarin mumini akwai abin mamaki inna amrahu kullahu lahu khair shi komi nasa alheri in ya samu alheri ne in ya rasa ma alheri ne to me yasa wala yakunu zalika illa lil mu'min ba wanda ya samu wannan sai mumini ta yaya in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu idan musiba ta same shi sai ya haƙura ka gani kulli sabbanin fa kana khairan la sai zama masa alheri wa in asabatu sarra'u shaka kaga shakur kenan idan abin alheri ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan la sai zama masa alheri sai zama in baka da shi kana samun lada in ka samu ba kana samun lada idan baka da shi ka koma ga Allah sai kai haƙuri in ka samu ka koma ga Allah sai zama shi zaka gode ba wani ba mu zama masu godiya kar mu zama masu butulci mu zama masu haƙuri kar mu zama masu yawan complain abinda Allah ya bamu in ka kwatanta da abinda Allah bai bamu ba ba za su iya kwatantuwa ba ma abin da ya fi komi tsadan sai Allah ya sa ya zo maka kyauta arha lafiya a wurin Allah kyauta ne ba sai ka saya ba shi ya fi komi amfani rai a wurin Allah kyauta ne ba sai ka saya ba ana transplant din wani abu a jikin mutum amma ba a transplanting rai wannan zai mutu sai a ce a ɗauko ran a sa wannan sai shi ya tafi wannan ya ƙarasa ya ɗan lallaba da shi ana haka ko wannan saboda shi mutum ne mai arha a ɗauki ransa a ƙarawa ne ba a irin wannan kyauta Allah ya raba shi ko babu wani mutum a duniya da za a ce naka ran ya fi na wani iri ɗaya ne duka Allah ya bamu wannan dai na cikin ayyamullah mu rika godiya ga Allah kana kukan talauci wani ya fi ka kuɗi wani ya fi ka kaza inda za a bincike shi a feɗe sai ka samu abubuwa da yawa kai kuma ka fi shi wallahi ina tafiya da wani mawadaci a cikin motarsa sai ya ga wani an zo mun zo wucewa sai ya gan shi a wilbaro ya yi dakonsa ya ajiye wilbaronsa a gindin inuwa ya haka yana ta bacci sai ce mun kaga wannan ya ce wallahi ina gani wannan ya fi kowa jin daɗi a duniya ya ce yanzu da iri na zai samu ya ce wallahi kaga bacci ne da ɗan adam yake bukatansa ya ce wallahi baya zuwa mun da sauƙi irin haka sai na sha ƙwaya nake iya bacci sai na kori kowa ba na so in ji samun ɗin komi ce amma shi ka duba a waje ko ba wanda zai kama shi ya ce ni yanzu na zo na tsaya a nan tun za a zo a yaga yaga da ni duk shi kenan ci shi kuma ruwan kowa da shi ya ce Allah ya baka dama za ka iya hutawa a ko'ina ƙwaƙwalwarka ta huta ce wani lokaci shi yasa za ka ji muna ta hayaniya muna ta masifa ɗin nan ya ce wani abu ne ya taru maka ba za ka iya ba kai ɗan adam ne ya ce amma shi ba ruwansa simple yana tashi zaga yana dariya mu kuma mun yi bacci mun tashi duran mu ɓace bacci ma bai ishe ka ba kai bacci dole ka sa alam ka rage shi ba ruwansa sai ya ji ya ishe shi kafin ya tashi kuma shi yake control din time din sa yanda yake so kuma ka tashi da safe ka tuna sai inda ka ga dama ka je shi bai sai haka ba ba sai inda ya ga dama ba kullum yau akwai mitin yau akwai wane ne wallahi wannan lokacin da Allah ya baka ba za ka gane tsadarsa ba sai ka mutu in Allah ya baje koli sai gane ni'imar ka ta fi ta wancan shi kuɗi aka bashi tsumma amma wannan kuɗaɗen sai ka lura waɗanda suke amfana sun fi yawa sama da shi kansa galibin masu kuɗi Allah ya ba su jira ne kawai suna jira ne kuma Allah ba zai taɓa tara maka ni'ima kuma ya tara maka jin daɗin ni'iman kai kaɗai ba sai dai Allah ya baka ni'iman amma jin daɗin ni'iman wani kuma sai ta ji fiye da kai ina yawan baku misali yanzu kai talaka akwai abin da yake maka daɗi ko in ka ci zaka ji kana jin daɗi shi wanda yake da wadata ba wani abu da yake masa daɗi duk iri ɗaya ne kai baka da shi amma sai Allah ya sa maka daɗin abu duk wanda ka samu sai ka ji kana ci kana morewa shi duk abin da ya sa a bakin sa kusan iri ɗaya ne sai sa wani zaka ji ya ce shi inda yana da kuɗi da kullum sai ya ci kaza to wani kuma ya ji ka dariya zai ta maka me kaza kuma shi kenan shi an haramta masa daɗin kaza kai kuma duk da Allah ya sa ka samu kaza kamar ka shiga aljanna ne sai ga mutum da safe na da rana ya ce ai na karya da kwai na ci kaza wani in kana ga masa wannan ba kunya ma yake ji yanzu yana dishi ne me to sai Allah shi sai ya cire masa daɗin abun kai kuma sai aka baka sannan kai yanzu in kana da kuɗi a hannunka aka ba kuɗi sai ka kasa bacci wallahi kana ta jin daɗin su kana ta shi kuma ga sunan amma ba jin daɗin su shi kuma ya fi jin daɗi in yana kashe kuɗi ne yana miƙa ma waɗansu kai kuma kana jin daɗi in kana karɓa shi in ya karɓa ba wani jin daɗi don ya riga ya saba karɓa in kai sabon kaya kasa kana in ka kalli nan kai haka kana so ka dauki hoto ayi ayi selfie ayi wa shi kuma baya wani ya riga ya saba don ka shi baya jin dadin su sai da wani ya rinka gani ku riga lura da irin wannan wallahi duk wani abin da kai kake jin dadi shi a wurinsa ba wani abin dadi bane sannan zai samu kuɗi ya gina katon gida amma ba zai zauna a ciki ba kullum yana waje duk ya gina ma waɗansu ne ko yaushe gidan a cike yake da mutane amma waɗanda ba sa ko sisi ba sai ya gama ya ce ku zo ku shiga duka ku zo ku more da matarsa da 'ya'yansa dukansu kuɗin su ne suna ta cin na banza ne amma shi kuma awoyinsa da zai zauna a cikin gidan ɗan lokaci kaɗan ne yana da gida a daina akwai gidan da mutum zai gina wallahi har ya mutu ba zai taɓa kwana a cikin gidan ba wani yana can a kunna esin a rage in yayi yawa ayi waye shi yana da shi bai taɓa ɗanawa ba yana can waje yana ta shan fama kuma in ya yi wadata wadata ta kai wadata ba shi zai tuka kansa ba wani ne zai rika tuka shi ko a jirgin sama ko a mota motar nan tana da abubuwan jin daɗi duk abubuwan jin daɗin wani ne yake ta more su shi kawai na zaune ne ana ta tafiya da shi shikenan motar ma gashi ba ta ba shi yake tuka ta ba tana hannun wani kuma ransa ma inda wancan din zai haka duk tare sai su mutu yana yana ta jin tsoro ka rage gudu kai wane ne duk haka ana tafiya a jirgin saman an jijjiga duk yana ta jin wahala wannan shine Allah ba zai tara maka jin daɗi kowa yana da ayyamullah mutane suna da wani abu ne in ana gaya musu ni'iman Allah sai rinka tuna ha wannan banda mu ai suwa ne suwa ne suwa ne kai ne Allah yake magana da kai ba wanda bai ci gajiyar ni'imar Allah ba da kuma ranakun jin daɗi daga Allah shine wa zakirhum bi ayyamillah ka tuna musu da ranakun Allah na ni'ima inna fi zalika la ayat a cikin wannan akwai ayoyi akwai abun daukan izina akwai abun wa'azi da kulli sabba ga duk wanda yake da haƙuri shakur addinin musulunci an gina shi ne akan asabar da ashukur duk abin da kaga ya faru a cikin addinin musulunci da aka yi umarni ko aka hana ko yake shafar ka yana da alaka da waɗannan abubuwan guda biyu ne kawai da godiya da haƙuri idan kana da haƙuri shi zai sa idan Allah ya yi umarni akan abu sai kai ko da ranka baya so idan kana da godiya shi zai sa kai da kanka sai ka tashi abin da Allah bai umarce ka ba ma bai sa ka dole ba sai ka tashi kai تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون in ka yi na farilla sabr sai sa dole ka bada zakka a shukur sai sa ka yi sadaka a sabr sai sa ka kai sallar farilla a shukur sai sa ka afara akunu abdan shakura sai ka tashi da dare sai ka kara wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka a sabr sai sa ka je aikin hajji a shukur sai sa ka kara da umra ka je aikin hajji na nafila kuna fahimta asabar sai saka kai farilla a shukur kuma sai saka ka rika karawa da nafiloli wa'annan abun guda biyu idan suka haɗu sai ka zama wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba har sai Allah ya soka fa idan ahbabtuhu idan Allah ya soka sai Allah ya zama shine idonka da kake gani da shi shine harshenka da kake magana da shi shine hannunka da kake kama abu da shi shine kafarka da kake tafiya da ita wannan kuma shine zai sa sai ka zama waliyin Allah sai ka zama duk wanda ya taba ka to Allah madaukakin sarki zai ce shi aka taba man adali waliyan faqad adantuhu bil har kana kai wannan marhalan ka zama cikin waɗanda ba za su ji tsoro ba kuma ba za su yi fargaba ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته